نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رضي الله عنه رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران أليس كذلك؟ قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرم الرمادي قال حدثنا ابن محمد ابن محمد الطاهري قال أخبرنا جدي أبو سالم عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر أبو بكر محمد بن زكريا بن عذافر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن عباد الدب الدبري قال حدثنا عبد الرزاق, عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن المغيرة عن أبيه قال يتي انتهيت إلى رجل يحدث قوما ناكي ناجي وجن ونمتن إلى رجل ونمتن يحدث قوما هنا ممتاني مغانا فجلست فقال سينزونا سيتي أصف لي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمنا غاديا إلى عرفات an siffata min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mina sanje Arafa faja'altu atasharrafu ar-rikaba faja'altu atasharrafu ar-rikaba sai naje duk inda daga ayar Arabka jama'a sai je ina duk ina bincike ina yake kullama rufi'at li jama'atun rufi'tu ilaihim hatta ataitu ila jama'atin min rakbin fantalaqtu fahaddamtu da je wasu jama'a sai na maza na je gaban su fa nazartu fa araftuhu bis sifa fa nazartu ya kalli manzon Allah fa araftuhu bis sifa babu wani mutum ɗaya da aka san rayuwarsa tun daga farko suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har inda aka ɗauki cikin shi aka faɗa wajen wajen a sa'ayi da haihuwarsa shekara nawa yayi duk rayuwarsa ba abin da ya boyi babu wanda sai na isa duk abin da ka yi sake duk basan rayuwar shi abin da ya shige shekaru kaɗan ba ba duka suka sani ba babu makhlukin da aka san shi tun daga farko har karshe ciki da bai komai sakamakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa araftu je na san shi bis sifa fataqaddamtu bayna yaday ar-rikab falamma dadawtu qala ba'duhum da rukusu suka ce خل عن وجوه الركاب يا عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي كربو da mutane gaba kana zuwa gaba gaban mutane kamar mutane mana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da'u fa arabun malam ku kyale shi akwai bukatar da ke ta kawo shi da'u ku kyale shi akwai abin da ke tafe da shi fada nautu fa akhadhu fa akhadhu bi zimani sai je wajen manzon Allah sai riga ragaman abrahawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أو قال بالخطام فقلت سنتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم حدثني بعمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار wahanin da na yi wannan faman da na yi na zo har na zo ya manzo Allah abin da nake so ka faɗa min shine wani aiki zan yi shiga aljanna wani aiki zan yi dan da ya tsani gaban wuta kala sai mazu Allah ce dama ba bata lokaci ba da a'a tuqimus salata ka tsaye da sallah wa tutiyar zakata ka bada zakka wa tahujjul baita kai aikin haji wa tasumu ramadana kai azumi wa tuhibbu lin-nasi ma tuhibbu an yuta ilayka abinda kake son ayi ma kai ma kai ma mutane wa takrahu lahum ma takrahu an yuta ilayka abinda duk baka son ayi maka kai ma kar kai ma mutane duk duniya idan aka taba samun mutum mahalukin da ya zo ya shimfi da rayuwa da tarbiyya a duniya irin ta manzo Allah duk abin da zai fada ma ba bukatar shi ba shi ba shi ba shi da bukata a wajenka kalli an wujuhin rikabi abin da ya fada masa kenan yi kaza yi kaza yi kaza shi ke nan an gama dama shi ma da ya taso ya zo ya je nan ya duba ya abin da yake so a faɗa miki kenan kuma yana so ne ya karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qawluhu fa arabun ma lahu ay fa hajatun ja'at bihi wata bukata ce ke tafe da shi fada'uhu wa ma وما صلة والأرب والإربة والمأربة الحاجة وروى بعضهم أربا على الفعل الماضي قال ابن العربي معناه أي احتاج فسأل وما له قال القتيبي أربا أي سقطت أرابه أي أعضاؤه وقصيب وهذه كلمة لا يراد بها وقوع الامر وان كلمه ce da ake fada kamar a ce taribat yadaka lillahi darruka ya zama karin magana ne ake fada ka kaulihim taribat yadaka wa qila zahiruhu du'a'un wa ma'nahu at-ta'ajjub fayajri fayajri majra qawlihi lillahi darruka wa yurwa aribun بضم الباء وتنوينها معناه الرجل أرب أي حاذق mutum mai haziki ai zu aribin wa khibratin yuqalu aruba ar-rajulu bi dhammi ra'i idza sara za fitna ya zama mai kokolwa mai hankali al-bagawi ya cika sharadin da yake eh ka dauke shi zaka karanta ko ya bi ko ko ko kawai ku zaka ya dauki ba wahala duka zaka ne kai ne ka karanta shi sai ka duka ba haka bane ba eh قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله قال أخبرنا أبو عثمان سيد بن إسماعيل الطبي الهروي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن الجراح المر المروزي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد ابن محبوب ابن محبوب ابن الفضيل المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي شيء إمام الترمذي كنا يازو تحنيا إمام الترمذي كنا الحافظ قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن الحبابي قال أخبرنا معاوية ابن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع اتناج من الله صلى الله عليه وسلم ينا خطب أجل حجة الوداع فقال سيتي اتقوا الله كجسورا الله وصلوا خمسكم ويصلى بير وصوموا شهركم ويأزم وتر رمضان وأدوا زكاة أموالكم وبعد زكاة دياركم وأتيئوا ذا أمركم tadkhulu jannata rabbikum ku bi shugabannin ku za ku shiga aljannan ubangiji qala qultu da abi umama منذ كم سمعت هذا الحديث sai tambayi abu umama tun yaushe ka ji wannan hadisi qala sami'tuhu ana ibn 30 sana yace na ji wannan hadisi ina dan shekara 30 هذا حديث حسن وأبو أمامة الباهلي اسمه سدي بن عجلان أغني كويش بترجمة من قيس عيلان ابن مدرى نزل الشام ومات سنة ست وثمانين وهو ابن وهو ابن إحدى وتسعين وسليم بن عامر أبو علي أبو علي الخبايري ويقال الكلاعي الشامي يا هو تشيك وهلا سن وانيني واني وانيني واني قال حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قدس الله روحه قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن منصور الملقب بالصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران السكري ببغداد قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور بن السيار الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا الإمام الحسين بن مسعود قال وأخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا الأذافري قال أخبرنا إسحاق إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق الجبري الماجري عبد الرزاق كنا شنو رويت مصنف عبد الرزاق امام عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم بن ابي النجود عاصم ابن ابي النجود المقري عن ابي وائل عن معاذ بن جبل قال يتي an karbo daga sayyidina mu'azu dan jabalin Allah ya kara masa dace kuntu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya fa asbahatu yawman qariban minhu wa huwa yasiru sai wata rana na waye gari na gaggari kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna yana tafiya fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata ina son ka sanar da ni aikin da zan yi in shiga aljanna wai ba'idu ni minan nari qala sallallahu alaihi wasallam qad sa'alta an azimin lalle ka tambayi babban abu wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah alaihi amma yana da sauki a wajen wanda Allah ya hore masa azan komai horewa daga Allah in Allah ya hore maka abu zaka yi komai kuma abinda Allah bai hore maka duk dabaran ka ba zai yi ba sai ce ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ka bautata wa Allah kada kai shirka ciki komai kankantar shirka saboda shirka din nan ita ce take lalata komai wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amalu wa tuqimu as-salata ka tsaya da sallah wa tu'tiya zakata wa tasumu ramadana wa tahujju al-baita thumma qala bayan ya tambaya aka fada masa abin da yake bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai alkhairi ne da ya sai ce ala adluka ala abwabil khair ba zan kara maka wasu abubuwa da yawa ba sallah azumi zakka haji akwai abubuwa da yawa in kana so zan kara maka duk zaka iya yi ka samu alkhairi sai ce as-sawmu junnatu kaga azumi garkuwa ke azumi ga sawmu junnatu was-sadaqatu tudfi'ul khati'a sadaka kuma tana kankare laifuka wa salatu rajul fi jawfi haka kuma sallan mutum a cikin dare thumma qara'a tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balaga jazaa'an bima kanu ya'maluna thumma qala sa'annan sai manzo Allah kuma ya cigaba da cewa ala ukhbiruka bi ra'sil ra'sul amr ala ukhbiruka bi ra'sil amri wasan nuna maka ma'ana kan al'amari ba wa umudihi da jikinsa umudinsa ba wazir wata sanamihi da kololuwarsa ba qultu bala sai na ce eh ina so sallallahu alaihi wasallam manzo Allah karimi ne yana da karamci a jihon shi da hannunsa da iliminsa da komai da komai kane ma bayarwa yake qultu bala ya rasulullahi qala ra'sul amri al-islam kaga kan al'amari duka musulunci ka fara musulunci ka rike musulunci dukari ka fara ka shigo ta kofa kenan ta hanya kenan kada ka yi wasa da musulunci wannan musulunci da Allah ya baka kike ganin shi da sauki kakan ba wanda ba wanda zai iya san farko kakan shi da shi da musulunci yanzu kai har kanka kana ganin ba da wahala ka samu ba wayansu musulunci nan kafin su same shi da suka yi jihadi aka kakkashe wayansu aka jimma wayansu aka tarwasar da duke wayansu kafin su samu musulunci kai ka same shi cikin ruwan sanyi yasa kana wasa da shi baka sanya to manzo Allah ce musulunci nan kai riko da shi duk duniya in sun kaskantar da musulunci kai karka sake kyale su hasara su kai mutansu ba inda kasashen turawa za su yi wallahi ba su gama musulunci ne ya kai musu duk wannan hayanin da suke ci wallahi ba ta lokaci suke ba ta lokaci suke za su yadda abin da suka yi amma su samu tsira a wajen Allah sai an kanta sai an ce kowa ne da ce ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wanda Allah ya sami ya sami shi wannan daukaka ba za ka shiga musulunci ba sai ka biyo ta kofarsa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka zama musulmi kenan dan kai aiki musulunci zaka shiga aljanna wace daraja kuma ta sai sama ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk duniya an tashi ana kiran sallan na Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ba zai cika ba sai an ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da kace ashhadu an la ilaha illallah ka tsaya yalzamu min zalika anna muhammadar rasulullah dilalatu talazum yalzamu min zalika anna muhammadan rasulullah كيف كيف لزم ذلك لما قلت أشهد أن لا إله إلا الله من الذي علمك هذا معناه محمد رسول الله كما أنك إذا قلت محمد رسول الله يتضمن ذلك أن لا إله إلا الله لماذا تضمن ذلك لأنك قلت محمد رسول من رسول الله تضمن ذلك أن لا إله إلا الله دلالة التضمن صلى الله عليه وسلم وأموده الصلاة وأموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد قولوا لوشكم ياجي ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فسنونا مكابن كي ملك وأن بدك باكي قلت بلى يا نبي الله قال فأخذ بلسانه سيما الله يكام هرش سميع البركة وقال اكفف عليك هذا كريك كامي وانا شيني ذاك الزينة من بهاك بزيني جيفا كوت الله إياه فقلت سيما عزيز يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا من ذو الله يزوز أكاما مدو أبن نبكي فلا ذا أكاما مدو ليف نبكي فقال سيجي سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم akwai abin da ke jefa mutane wuta saboda har suka abin da suke fara da harshen su in kana so saki harshen ka yi ta magana ga gani ka faɗi komai yanzu yanzu sai mutum ya shiga harshen mutum ya halaka in kuma ka kame harshen ka shikenan ka tsira قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي مات في طاعون أمواس لكن معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي متمن الخزرجي متمن إلى كنا مات في طاعون أمواس سنة سبع أو ثمان عشرة وأبو وائل هو شفيق, شفيق شقيق بن سلمة الأسدي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتبتد جوانا الصحابين ولم يسمع منه شيئا وذروة السلام أعلاه قوله إلا حصائد ألسنتهم يعني ما يختفئه من الكلام شبه بما يحصد بما يحصد من الزرع إذا جز وقوله حتى جعلناهم حصيدا خامدين أي حصدوا بالسيف والموت حتى خمدوا وخمود الإنسان موت قال قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد الملي المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم محمد بن إسماعيل وكيله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عامر سمعت عبد الله بن عامر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم yana fadar cewa المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم مسلمي cikakken musulmi shine man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi wanda musulmai suka kubuta suka tsira daga hannunsa millisa daga harshensa wa yadi da hannunsa baka zagin su baka cutar da su baka yi musu kan yarfe baka yi musu komai da komai baka dauke bi dukiyar su baka cutar da su baka to shine zai sa ka zama musulmi wal muhajiru cikakken wanda ya hijira kuma man hajara ma na Allahu anhu wanda ya kaurace ma abinda Allah ya hada shine shine cikakken mai hijira هذا حديث صحيح وعبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهامي القرشي أبو محمد مات سنة تسع وستين ويقال ثمان وأبوه عبد أبو عبد الله عمرو بن العاص وعامر وعامر هو عامر بن شراهيل أبو أمر الشعبي كوفي أدرك خمسمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رزقي صحابي متون تريبيا مات سنة أربع, مئة أربع ومئة يا متشكرة تريده وقال أبو مجلز عامر بن عبد الله وروى عن الشعبي زكريا بن أبي زائدة أبو يحيى الأعمى همداني كوفي واسم أبي زائدة خالد قوله من سلم المسلمون أراد أن المسلم الممدوح مسلمين دا أكي يبو دا مسلمتي والمهاجر الممدوح من هذه الصفة من هذه صفته لا أن الإسلام ينتفي أما لم يكن بهذه الصفة وي cikakken musulmi wanda aka yabe shi kenan baya nuna cewa in baka da wannan sifar mutum ya kafirce kenan yace a'a ba haka ake nufi ba wa huwa ka qawlihim an-nasu al-arab kamar yadda suke cewa ai mutta in aka ce mutane larabawa kenan baya nuna cewa wanda ba balarabe ba mutum bane ba ko wal malu al-iblu da yake lokacin su raquma suka sani sai ce almalu al'ibru ai aka ce dukiya to rafin ma kenan to in mutum na da tumakai ba dukiya ba ce mutum yana da gona ba dukiya ba ce mutum yana da yuridu al-afdal al-afdal minha kazalika afdal kazalika afdalul muslimina man jama'a ila ada'i huquqillahi ta'ala ada'i huquqil muslimina kaga fassarar da yake haka kuma musulmi wanda yake ya hada haƙoƙin Allah madaukakin sarki ya ba da haƙoƙin Allah madaukakin sarki ya ba da haƙoƙin bayi to abin da ake so kenan ba wanda ya kai ba wal kafu an aradihim wa afdalul muhajirina kuma yace fiyayyen fiyayyun waɗanda suka yi hijira man jama'a ila hijrani watanihi wanda ya hada cewa ya kaurace magarin shi hijrana ma harrama Allah alaihi kuma ya kaurace ma abin da Allah ya haramta guda nawa kenan yayi قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله تعالى قال أخبرنا الإمام أبو علي أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا القاضي أبو زيد زيد عبد الرحمن ابن محمد ابن حبيب النيسابوري قال حدثنا أبو أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا القاسم ابن زكريا المطرز أبو بكر قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلنا يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا حديث متفق على صحته أخرجاه جميعا عن سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي الأموي وأبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس وابنه أبو برة عامر بن عبد الله بن قيس قوله أي الإسلام أفضل والمسلم يفي أي أي خصال الإسلام ونطبيعة تجتب نبيكم مسلم شيني وان شيني يتي وان من سلم المسلمون من لسانه ويده ina ma na salima al-muslimu na min lisanihi wa yadi misalin ne baya zage su baya ci mutunci kuma baya baya sace dukiyarsu قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلاد قال حدثنا عبد الله بن ابن المبارك الليث بن سعد قال حدثني أبو هاني الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي الجنبي أو الجنبي الجنبي قال حدثني فضالة ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hajjin bankwana ala ukhbirukum bil mu'min da bazan ba ku labarin wane ne mu'mini ba al mu'minu cikakken mu'mini man aminahu nasu ala amwalihim wa anfusihim mu'min shine wanda mutane suka amince da shi akan kawo da su kuma akan dukiyarsu ina mana akan kawo kansu akan akan kawo kansu ba zai eh ba zai cutar da su ba to wa amwalihim ba zai cuta ba dukiyarsu ba to ai wannan ba dukiyarsu wannan dukiyar daula ce eh eh suna da haƙƙi a ciki wal muslimu man saliman nasu bil lisanihi wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah al mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara al khataya wal dhunub ina ma na wal mujahidu man jahara nafsahu fi ta'atillah mai jihadi shine wanda ya yaki kansa akan bin Allah eh to sai an fara da jihadin nafsi kenan to eh eh a ta ce wanda zai kwantar da hankalin musulmi a a shi zai fada shi zai fada ya ba kan shi jawabi ba wanda ya mai a ga duka ya ya ka canza ka faɗi abin da ka faɗa to ka gani ko mutum ka ce ya tada hankali mutum ko kana tambayar ko mutum duk sa'an da za a yi magana yi kokari ka fahimci me ina magana me ake nufi da magana ciki za ka samu jawabi amma an kana ji ana magana ka shiga hayaniya sai ka shiga kaga da aka kama shi kansa sai ya janye da aka dawo da aka bin da bin janye shi ya ci ya ba kan shi jawabi ko فضالة بن عبيد الأنصاري هكذا يقول من بني عمرو بن عوف وعمر بن مالك أبو علي الجلبي يعد من المصريين وجنب وجنب قبيلة من اليمن وجنب قبيلة من اليمن ومن يمن وين suka san ilimin hadisi wannan maganganu masu tsada ake kawo musu abinda za ka kwana kana bincike ga ya kawo maka cikin sakata kuma matsayin shi a cikin ilimin ya faɗa maka magana magana ta ƙare قال الحسين بن مسعود رحمه الله تعالى أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ابن ابن الفضل الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصفهاني قال حدثنا أحمد بن محمد ابن عيسى البردي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونمت يازو وجنب الله صلى الله عليه وسلم سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل ونمسلم يفي قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك musulmai su tsira su kubuta daga harshenka da hannunka kala fa ayyul jihadi afdalu kala an yi ukar jawaduka wa yi huraku damuka ya ce wani yaki kuma ya fiye ce dokin da ka tafi da shi a kashe kai ma a kashe ka kala fa ayyul salati afdalu kala tulul kunut wace sallah ce tafi ya ce tulul kunut wace aka tsawaita ana addu'a kai وجابر هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أبو عبد الله السلمي مات بالمدينة سنة ثمان وسبعين وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع المكي والأعمش اسمه سليمان بن مهران الكاهلي مولى له كنيته أبو محمد مات سنة ثمان وأربعين ومئة وسفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله مات سنة إحدى وستين ومئة an gama da sanadi قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله سبحانه وتعالى أخبرنا الإمام علي بن علي علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال حدثنا والدي إملاء قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك ka faɗa min wani abin da cikin musulunci bayan ka ba su ba zan tambayi kowa ba makala sai ce qul amantu billahi thumma istaqim qul ka ce amantu billahi thumma istaqim gajeruwar kalma ce amma tana da fadi ko ka ce na yi imani da Allah sannan ka tafi a miƙe kada ka fara tafiya a miƙe kuma sai sai ai kamar ana yi ko صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة قال الشيخ قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن ابن الحسن الإسرائيلي قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال أخبرنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام ابن عروة بهذا الإسناد مثله وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء وأروة بن الزبير بن عوام يكنى أبا عبد الله من تابعي المدينة مات سنة أربع وتسعين بالفرع وهو ابن صب سبع وسبعين وابنه هشام روي أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية إتي أن رويت سوى سيدنا عمر يا كرنت وانا آية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا تبس داحل للي وإن سكتي قالوا ربنا الله وبنجي من الله ثم استقاموا سككم ميكي قال استقاموا والله لله ولم يروبوا روغان الثعالب باب ونكون باب وعسن وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال لم لم يشركوا بالله بس يشركها با وقيل استقاموا على الطاعة suka miƙe a cikin bin Allah yuqalu aqama wastaqama kama yuqalu ajaba wastajaba eh ba zan tambayi kowa baya abin ka faɗa min shi kenan ya wadatar da babu bayani annal a'mala min al-imani wa annal imana yazidu wa yanqusu wa raddu ala al-murji'a to an shigo kuma cikin aqida ke al-a'malu min min al-imani cewa ayyuka aiki yana cikin imani su ba suka ce aiki ba shi da alaka da imani wa annal imana yazidu wa yanqusu cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa والرد على المرجئة قال الله سبحانه وتعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هذا نص غير قابل للجهاد غير قابل لل لا ويزداد الذين آمنوا إيمانا هذا نص غير قابل للنزاع وقال الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقال الله جل وعلا سبحانه وتعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله جل وعلا والعمل الصالح يرفقه أي يرفع العمل الصالح الكلام الطيب قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله حدثنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الصالحي قال حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي ابن ابن الشاه أليس كذلك؟ قال حدثنا أبو أحمد محمد بن قريش قريش بن سليمان بن قريش قال حدثنا بشر ابن موسى قال حدثنا خلف ابن الوليد عن جرير الرازي عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي الإيمان بضع وسبعون شعبة إيماني يا كركسو tafarki tafarki bid'un wa sab'ina sabkashi saba'in da wani abu wa afdaluha fiyayyen al'amarin imani la ilaha illallah fadar karma la ilaha illallah wa adnaha mafi afdaluha la ilaha illallah kululuwa kenan sa'annan da yin kaza da yin kaza da yin kaza mafi kaskarancin shi kuma shine imatatul aza anit tariq kana tafiya kaga kwalaba ko menene kusa ko menene mutum zai zo ya cutu sai ka dauka kai race shi ma yana cikin aikin imani wal haya'u shu'batun min al imani wal haya'u shu'batun min al imani kunya jin kunya kuma yana cikin tafarkin imani ma'ana duk sa'an da aka rasa kunya an rasa a imani ma hiya alhaya'u alhaya'u inkisarun nafsaniyyi ya'muru bi fi'lil jamil wa tarkil qabih alhaya'u inkisarun nafsaniyyi ya'muru bi fi'lil jamil wa tarkil qabih abinda ke ce miki kunya kenan inki yayi mai me? me? su shi ke na an zo ne a bar kukan abin da kuke kuwa an zo da a gyara abin da kuka sai me aka zo yi? alhaya'u inkisarun nafsaniyu ya'muru bi fi'ilil jamil wa tarkil qabih ina ya saba da abin da aka tsaye suka sai wayannan kalmomin manya-manyan malamai fa suka muke bi suna yi mu rubuta mu haji wani malamin shi abdullah salih shi yake karanta da taisir al'allam shekaru 50 baya ko 60 ba daga ko yana nan ko baya taisir al'allam shi ya karanta da mutumin saudiya ne mutumin najiri ne kuma mutumin buraida ne kasi allah ya ba shi kwakwalwa kasan ana nan kowa na nan garin su ana kaza ana tarika ana da an samu dama an je saudiya shi ga ana so a fandare ma duk wanda ka sani ya karantar da gaila halari ishmawi izziya wani ya tashi aji ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululuna sai yace yace ai wannan shirka ne to shi baya gaggawa sai da suka gama kakab ya farka yace ar-rajulu lahu malhaz wanda ya faɗi wannan kalma yana da abin da ya dogara a kai ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hulul abin mamaki dan saudiya ne kuma najd inda suke da zafin akida ne yace wannan yana da abin da ya dogara da shi kuwa ya tsit kuma yana jira an fada ne don ya goyi baya a diro ma mutane ai dama haka kowa yake department of islamic studies lokacin da muka dauki ana muna ana gyaran tafsirar littafai da ya zo ni ne na zo nake rarrabawa nake kula da wa'annan abubuwa ana samun wata uku ana hutu sai a raba ma kowa na shi ce malamin da ya karantar da kai shekara nawa ka zo ka samu admission ka manta da shi din ka koma ka zauna zaman tahiya ka karanta ya fassara maka bana karban fassara duk wani dan boko ka ji e ka koma wajen malamin ka na tsoro wanda da kake karatu a wajen shi da ka zama dan boko shi kenan sai ka fandare mishi ka koma ka zama tahiya ya fassara maka shi zan karba da haka aka yi waɗanda suka yi wannan lokacin fassarar su tafi daidai da duk wannan fassarar da ba kana karatu ba ba kowa na gida bane ba alhadari a shi mawai ziya fene ne masu yin kaza masu yin kaza to da an samu an je karatu shi kenan sai a rena duwayen da aka bari din na aka tafi ya ce a wannan malamin yana da abin da yana da abin da ya dogara a kai kowa ya sit yana jiran ya ji mene ne ko zan mece ce hujjarsa sai dauko hadisu shafa'a shi ranar lahira annabawa za su aje wajen wannan ya ce aje wajen wannan aje wajen wannan aje wajen wannan karshe sai aje wajen wa sai ya ce mai ana laha ana laha ana laha a lokacin tare da mun haddace alburda kabdil harfin wahid to amma daga baya sai kana son ku zubar a yi kaza a yi kaza kowa bai yi laifi ka ce ya yi laifi kowa ya menene da menene kalmomin da mutum ya fada daidai in yanzu aka yi aka samu ba ma kuskure ba ainihin kai ne ka fahimci kuskure shi ka rusa duk abin da ya babu wanda ya tunanin cewa wannan magana za a ɗauka a kafa hujja fadar ta fadar an taɓa yin wannan tunanin to wannan kisan ta isa ta fitar da malam mai alburda ba ta isa ba mai zai hana mai zai hana mai ya sami kanin kai tun daga fita cikin birni ka shiga cikin kabilu kana aiki kwakwalwa ka ta zama kabila shi kenan sai kowa ya sit a cikin aji ɗaliban afirka kowa na jira ya an dero ma malam albusari ya akramal halki mali man aluzu bihi bil ijma cewa haramun ne shirka ne me da me da me ne ashe rashin fahimta ya ce in aka je kuma zuwa Allah sai ce mai ana laha ana laha ana laha ana laha walhaya'u shubat shi ne a nan muka kai shi ce alhaya'u inkisarun nafsaniyu ya amuru bi fi'ilil jamil wa tarkil kabir ba haka bane ba abinda ake ce ba kunya ke هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جابر عن جرير وأراد بإماتة الأذى عن الطريق ما يتأذى به المارة من شوك أو حجر أو نحوه قال, قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن عمر ابن محمد بن إسحاق التجيبي المصري قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة قال حدثنا أبو خالد يزيد بن محمد بن حماد العقيلي قال حدثنا حجاج الأنماطي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد مثله وقال بضع وسبعون بابا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأبو هريرة اسمه عبد شمس عبد شمس الدوسي اليماني ويقال عبد الله بن عمر مات سنة سبع وخمسين ويقال ثمان بالعقيق عقيق يهني الجامعة الإسلامية كي. وهمل إلى المدينة وأبو صالح السمان الزياد مديني واسمه ذكوان كان يجلب الزيت أو السمن إلى الكوفة مولى جويرية الغطفاني وابنه سهيل وابنه سهيل قد سمع منه كذا أبو جيني السماني أبو صالح السمان abin da yake yi shine yana kasuwanci ne shigo da mai ya je shigo da man girki man shanu man girki sana'a shi ke malamai ba sa zama da haka shi kowa da sana'ar da yake saboda kar a yi musu cin zarafi kar a wulatarta su saboda su kare mutuncin ilimi wa yuqalu bid'un ma bayna sala ma bayna salasati ila al-ashra abinda ake cewa bid'u daga uku zuwa goma daya biyu uku daga uku zuwa goma shi ake cewa bid'u wa asluhu al-qita'u aslu al-bid'u al-qita'u والبدء من الشيء القطعة منه أنا جي ونيف لما زاد على العقد من الواحد إلى الثلاثة هناك شيء نيف يزوى قال الخطابي معنى قوله الحياء شعبة من الإيمان أي الحياء يهجد صاحبه عن المعاصي معنى كنيا إتكي حنا متين يشيك صابا الله fasara min al'imani shi zama yana cikin imani إذ الإيمان ينقسم إلى اعتمار لما أمر الله به سبب إيماني أن يكسل أبن الله شيء كي كي أبن الله هنا كهنو وانتهاء أما نهى عنه تتقين ديزمو إيماني كينا للإيمان يتركها للحياء ومنه الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت in dai baka ji kunya ba to ka aikata abin da gada duk wanda bai ji kunya ba zai aikata abin da gada ma saboda ba shi da kunya yuridu man lam yashabu al-haya'u من لم يصحبه الحياء صنع ما شاء من ارتكاب الفواحش زي اي كتاب دي غدا ما دان بايا جin kunya ومقارنه القبائح فلما كان الحياء سببا يمنعه عن المعاصي كالايمان عد الحياء من شعب الايمان وان لم يكن امرا مكتسبا ko da yake imani ba abu ne da za ka yi surutu ba lokaci ya yi? lokaci ya yi? sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinsa wajen Allah ya shige duk abin da kake tsammani an fahimta matsayin manzo Allah wajen Allah Allah shi ya sani ba wanda zai iya maka wannan bayani duk kuma abin da yake faruwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shimfida shimfida ake yi na daukaka ba shimfida ake yi na ɗaukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da nana Hadija a Makka sai ta zo ta rasu ana ce mun shekaran Amr mai Amr Husni wa kuma cikin Makka ya rasu Abu Talib ya je Taif aka yi mishi me ya biyo alfarman wani ya zo aka suka shi Makka to shikenan abinda ya faru shikenan Allah baya son shikenan Allah ya wulakanta shikenan sai Allah ya nuna mishi in kasa ta yi maka kunci maka babu wacce babu wane ba komai ba za ka yi ba Allah ne ya je maka wannan don ya nuna musu ba ya kika ba ne sai ya ɗauke shi kai shi sama aka yi isra'i da migiraji ya je sun madana fatadalla fakana ƙaba kausai ne au da can da kasa wani ya fi daraja su manzo Allah daukaka ya samu ko kaskanci ya samu ba haka bane ba daukaka ya samu ko kaskanci daukaka ya samu yaje gam yace hatta wasaltu ila hadin asau sarifal aqlab yace ra'aytu rafrafan akhdara shefi da koriya shar a karshen kyau kenan a duniya manzo Allah Allah yaje nuna mishi wannan ba haka bane ba to shi yasa duk abin da yake faruwa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shimfida ake sai dai kai ka samu abin da zaka samu don ka samu lada ko daraja ko ka samu daukaka wajen Allah madaukakin sarki amma dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gama da wannan wanda Allah ya yabe shi wa innaka la'ala khuluqin azim إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله بالتوكيد وملائكته ملائكو الله ده ملائكو ده دان ادم ده الجني واي في يوا ها ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان كوكاي داي سي كو اباكو اباكو كوما in kai manzo Allah daya sai a baka goma mana wannan da aka ce kai ne kai ne dan kanka amma dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi salati kuma waye zai zo ya mishi abin da zai bai samu ba wa zai zo ya manzon Allah abin da bai da shi wa zai zo ya manzon Allah abin da zai kara mishi lada ya sa ya samu daukaka Allah an yi wannan kan gaba to shi yasa a aikace a lokacin sahabbai suke cewa fadainahu bil arwahi law kana yufsada sayyidina abubakar ce suna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tuna cewa karin abokan gaba kafirai su zo ta baya su safi manzon Allah sai ya zo ta baya in za a kashe a kashe shi ya tuna ya je gaba ya tuna kamar ya zautu to shine fa ya fanshi manzon Allah kenan da ran shi amma yanzu kai ka fanshi manzon Allah daga me ka fanshe shi daga mai kar a kashe shi kar a cutar da shi kar a yi menene da menene da menene saboda kai ka samu lada ka samu ɗaukaka wajen Allah tun daga zamanin manzon Allah har ana da kasa duk wani abin da ya faru manzon Allah sababi ne na ɗaukaka ka taba ganin shekaran da aka yi maulidi duniya duka kaman bana duk inda ka bude mai ake ba maulidi suna tashin hankali ana zanga-zanga ana goyon bayan wa ana tunawa da wa ana goyon bayan wa ana la'antar wa kafiran arna makiya ba ku sani ba a lokacin kowa ya tashi sai na kare manzon Allah sai na kare manzon Allah ka kare shi daga mai babu abinda zai babu shi ya gama ya tafi to sai mai ya gama Allah ya ɗauki kayan shi ya tafi yanzu za ka kare shi ne daga mai za ka kare kanka da addininka don ka samu ɗaukaka wajen Allah manzon Allah an gama ya yi mai ya fito da bai fito ba ne ba eh to kafar shi da mai ya taba mai shi ma manzo Allah da yake na ana yi mishi abin da ya taba ranci abin da ya bata mishi rai abin da ya taba ranci wannan abin yana nuna darajarsa ne ko ko kaskanci daraja ce da dauka aka ce duniya kasa makka ta yi mishi tsanani zo sama subhanallazi asra bi an ce subhanallazi yana kasa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa barakna mala'ika jibril da yazo ya dauke shi suka tafi sai da aka kai inda sai ya ce nan da ka gani ba zan yi tsallakawa ba iyakaci na nan duk wani makaluki da ka sani iyakacin shi nan kai zaka tafi ban da kai kadai kai zaka je inda aka kira ka kai za ka je ka gana da Allah ni na je na taho da kai ne amma ba zan iya tsallaka nan ba eh an gama abu duk wannan ba ta lokacin su wanda Allah madaukin sarki ce ba da auzu billahi minash shaitanir rajim wan najmi idha hawa wan najmi ba alfaza ce ce alam yuqsimir rahmanu bin najmi idh hawa ala annahu ma dalla qatun ce wan najmi idh hawa ma dalla sahibukum wa ma yantiqu in huwa illa wahyun allamahu ذو مرة ثم دنا وكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ya ce ma ka zabar fu'adu mara laƙadra amin ayati rabbihim afara aikimulla wanda Allah ya gama da wannan duka wani mai warin baki zai zai faɗi magana kuma ga nuka da hankali ka da biya da komai da komai la ma jina fi mana hadai wa fi na fi mana hafai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum an gama an gama